أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa mahasarinmu na kusa da na nesa ina muku sallama irin ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi muna gode ma Allah maɗaukin sarki wanda ya sake dawowa da mu ci gaba da wannan karatu na fasar littafin risala na al'imam abdullahi ibn abi zaidin alƙairawani rahimahullahu ta'ala wanda a yau shi ne halkan ta goma kuma za mu tashi a cikin babi na bakwai a cikin wani littafi shi ne babin da zai magana kan shafar huffi wanda malam yake cewa babun babi kenan ilmashi alal huffaini a cikin shafa bisa ga huffi guda biyu wanda kamar yadda aka sani shi huffi wato wani abu ne wanda ake yin shi haka da fata kuma kamar yadda aka sani shi huffin nan kuma bayan da fata din nan ba wai kukkullawa ne aka yi hakan ba a ɗunki shi ne aka yi kuma haka yake zama ya zama watan kamar ya so ya kama da rufaffin takalmi haka an fahimta wanda amma sai dai bakin irin idanun sawu ne hakan gaggi kawa zuwa yana rufe dai bakin idanun sawu haka to kuma da fata ake yin shi ba da zare ba ko da wani abu daban ba to sannan shi shafar da aka yi ba da dama mutum idan zai yi alwala kamar ya zama lokacin da kamar yadda zamu je nan gaba dan zai garanta mana abin da shi ba mai kunsa hukuncin shafar hufin da kuma abin da watan sifar yadda ake yin shafa din da kuma abin da ka hana a yi shafa bisa ga ainihin shi hufi in duka zai gaya mana to saboda haka yadda aka sani ko can shi shafar hufin ko can rangwame ne an kai wanda idan mutum ya yi alwala sai da yana cikakken tsarki baya da janaba kuma ya yi alwala kuma sai da ya gama alwala daidai sannan sai ya yi ya sa wannan hufi din to a wannan lokacin kuma duk da alwala sai ta kare ta hanyar yin bawali ko ba haya ko rihi haka daga cikin dai abubuwan da suke bata alwala dai in dai ba janaba ce ta kama mutum ba kuma in ba jinin biki ne ya samu mace ba in mace ci ba to ya zama in dai ba wannan bane in dai abin da ka alwala ne to in sa kai alwala din to ba sai ka cire shi ba a in ka kawo ga wankin kafafuwanka to shikenan sai kawai a ka ainihin shafa gari shi kawai ba tare da ka ba tare da ka ainihin wacan cire shi din ba wanda kamar yadda ita kanta shafa zamu ji siffar yadda ake yin ta a yanzu din wanda dai zamu ji karin bayani insha Allah muka shiga cikin babin shi ne ke cewa walahu ya ce ya samu shi mutum an yamsaha ya shafa alal khuffaini bisa ga huffufa guda biyu bil hadari a cikin halin zaman gida was safari da kuma halin tafiya malam yanzu ihuma matukar dai bai cire su waɗannan huffin ba wato abin da yake magana shine amma mutum rangwame yana iya shafa bisa ga huffi din shine ya ce matukar dai bai cire su ba saboda ga ka'ida idan yanzu misali kana da tsalkin ka baka da janaba misali kuma ko mace ce misali inda za ta samu fidin ita ma ita ma tana damar za ta yin shafa bisa ga rishin yayi ba matsala an fahimta to saboda haka idan ya zama dai mutum sadda ya sanya shi lafiya lau baya da janaba in mace ce kuma ba ta da jinin biki ko jinin haida to in ya zama irin wannan din ne to abun da za a yi watan shine za ka ci gaba da shafa gare shi wannan hufi din matukar dai ba ainihin watan cire shi kai ba amma in ya zan misali kawai sai mutum ya cire wannan hufi din to in ka cire shi to ka ka'ida kuma nan wajen ba za ka damar da ba ka damar za ka sake wata shafa gare shi sai in sadda ka sanya shi sai ka yi alwala in ka sanya shi sannan abin zai yi sannan sai ka ce gwada shafa sai shi amma matukar dai baka cire ba sadda ka sanya shi da tsarkin ka da komi amma baka cire ba to a wannan lokacin kana damar da sadda alwala ta kama ka sai ka yi shafa gare shi iyaka dai abin da annan malamai suna cewa ba a kayyade adadi na wani lokaci na zamani ba wanda ake cewa sai sannan zaka ce shi ko haka in dai kai sanya shi da tsalkin naka to ko kwana nawa ne kana iya kai tai kai ta shafa bisa ga hufinka in dai ba janaba ce ta kama ka ba za ka yi wanka ba to dole in janaba ta kama ka dole sai ka cire nan ka an fahimta ko kuma in mace jinin biki ya zo mata dole sai ta cire to in dai ba irin wannan ba to ko kwana nawa za a yi kana da damar da za ka ci gaba da watan shafa bisa ga nufi na gaba da wata matsala ba duk da yake ana an ci an roto daga imam maliku cewa in a cikin zaman gida ne mutum ya sanya watan yini yini da dare daya to sai mutum ya cire shi sannan wallahu alam kuma a cikin tafiya ne aka ce kuma kwana uku shi kuma to wannan dai amma dai magana dai mai karfi tana da karfi ita ma cewa dinnan ba adadi na kwanuka ko kwana nawa ne kai in dai ba cire shi kai ba to kana damar zaka ci gaba da watan shafa bisa gare shi din to shine ma'anar a malamin zai ahima din sannan bayan wannan duk da yake dai shi ai kamar da an kasan da duk dai mun yi wannan karatu na shafa hufi a can cikin littafin iziya da muka yi baya wanda an sani duka mun ji sharuɗan da ake shafa gare shi da komai duk mun jiya wanda an sani da shi hufin nan lalle akwai sharuɗan da aka bukata dole sai ya cika kamar yadda na faɗa tun farko cewa ya zamo na fata ne ba wanda an ka aikata da wani abu wanda ba fata ba kamar irin safa haka ba a shafa bisa ga safa saboda safa ba fata ba ce zare ne ita yawwa saboda haka akwai jawarabi da ake faɗa ana cewa shi ana shafa bisa ga jawarabi to da wasu suke ba shi suna na huffi ba ainihin hakikanin shi ne ake ce huffi din ba domin shi jawarabi watan haka yake saman shi da nan waje kenan ba da can ciki ba da saman nashi da fata ne na fata ne kuma can karkashi ne ma'ana da karkashin kuma shi ma wanda a can wanda ka taba kasa haka in ka sanya shi shi ma da fata ne inda aka dan samun sulkin zare gare shi ne da ciki can inda tafin kafan mutum yake tabawa da kuma nan saman kafa inda inda saman kafan mutum ka tabawa to da can ciki ne zaka samu annan sulka shi da zare kamar na auduga ko kuma kattani haka to wannan shine amma sama ne fata ne kuma dunkakke ne shi hada yake ba ba kullawa ne an kai ba an ka sa shi ba haka a ɗinkakke ne haka yake kaji shi ya surka da fata shi jaurabi saboda haka jaurabi ba ainihin shi ne hakikanin safa irin wannan ne ta zari wadda ake sanyawa ba saboda haka safa ita wannan ba a yin shafa bisa ga safa irin wannan ta zari sai dai shi jaurabi din wanda ya dan surka da ita watan ya dan surka akwai fata ta saman shi da kasan shi to wannan shi ne don haka ya zamo na fata shi wannan huffi din wanda za a shafa bisa gare shi sannan kuma ya zamo mai tsalki ne kar ya zan irin an yi shi ne da fata irin ta mushi haka an gane ya an kai shi da fatan musai haka ko da an je mai tako to baka damar za ka yi sha'awar gare shi sannan ba wannan kuma ya zamo ba mai najisa bane shi hufin ma'ana kamar lokacin da za ka yi shafa ba najisa bai da najisa kuma ya zamo ɗunkakke ne ba wai ainihin ƙuƙullawa ne an kai an ka haɗa shi ba sannan kuma ya zamo kuma wanda yake yana ruhe daidai bakin gwargwaron inda inda affarilla wajen wanke wajen alwala wato ma'ana zama ya rufe ma kawaka har zuwa idanun sawu kenan sannan kuma ya zamo ya dan matsi ka kan ga ba ya zan ya ma yawa ba in har ya zama baka yin tafiya cikin shi ya zama in kana tafiya yana yana cirewa hakan ga to ba idan baka yin shafa sigiri sai in ya matsi ma kafa da kyau sannan zaka yin shafa gari shi ma to duka dai wannan dai mun karanta su a can waɗancan ne sannan kuma ana cewa shi ne wanda zai shafa hufi din ya zamo wannan sa hufin da yayi ba na sabu wani ba sabu Allah ya sa wannan hufi din ba kamar misali mutumin da ya harma da aikin hajji ai kaga wannan lokacin ba bai da damar da zai sanya wata sutura wadda za ta kiwaye mashi jikin shi kaga kamar irin takalmi irin waɗannan da irin shi hufi din duk mutum bai da damar ya sanya su lokacin da yake cikin aikin hajji to kaga in lokacin in ka sanya shi sadda zaka yi aikin hajji ai kaga na sabu matsayin kai sabu ne nan wajen to nan ba baka dama kai shafa bisa gare shi ba saboda cikin sabu ma ne kake nan wurin ba cikin inda ya kamata bane ba sannan kuma ya zama lokacin da mutum ya sanya shi ba ya sanya shi ne don gatanci ba yawwa kamar kawai ɗaya mutum don ɗaya kurum ya sanya shi saboda zai kwanta bacci saboda yana gudun baya son saboda cikice shi kawai bari ya sanya shi to duka da sauran abubuwa masu kama da haka nan to in mutum ya daura shi don gatanci don jin daɗi kawai to ba zai shafa shi ba amma dai abin da ake abin nan ya in za ka daura shi ne domin kamar irin ana sanyi misali haka ko kuma zafi misali ya zama kana da bukata ta wannan lokacin kamar zafin rana ya yawa in zaka taka ga ƙasa zai abun nan ne haka ko kuma ana sanyi mai tsanani wanda yana iya taba maka kafa ko kuma musamman ma don ɗaya kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda manzon Allah yana sa hufi din in ka sanya shi don wannan niyya to wannan lahiya lau sai kai shafa bisa gare shi din sannan har yanzu sharadi na gaba shine mutum ya zama sadda ya sanya shi kuma yana da cikakken tsarki ba ka da janaba ya zama sai da kai alwala cikakkata alwala ka cika ta daidai sannan ka sanya amma yanzu inda zaka zo wajen alwala ko da ka zo wajen wanke kafafuwa sai ka wanke kafa ta farko da ka wanke kafar farko to malmakin ka wanke wannan ta hagun wai sai ka dauko huffin naka na kafa ɗayan wanda ka wanke sai ka sanya sannan sai ka je ka wanke kafa ɗaya ita kuma sannan sai ka dauko na ta huffin ka sanya to in ka haka nan ba a yadda ba ba ka yin shafa bisa gare shi dole sai in ka gama alwallar chip dinta kuma alwallar ta zama cikakka to sannan ne zaka kake da damar zaka yin shafa gare shi in wata alwallar in alwallar ka tukari in zaka sake yin wata to wannan shine don haka ya zamo watan mutum ya sanya shi a a watan ya zamo yana da tsalki shi hufin nan kuma tsalkin nan ya zamo na na ruwa ne inda mutum zai yi taimama sai ya sa hufi to in zai zai yin alwallah to ba a yadda ba ya shafa bisa gare shi ba dole sai ya cire shi ya wanke kafan nan nashi wannan shine a da dai sauran waɗannan din shauran sauran sharuɗa dai waɗanda mun karanta dai a can lokacin a karatun na iziya din to wannan shine a sannan ba to shine ma na ci gaba da cewa a wazalik to bayan ka ga ga mulki nan kana yi amfani da shi wufin kai shafa bisa gare shi ko kana cikin halin tafiya ko kana cikin halin zaman gida yace malam yanzu ihuma matukar dai mutum bai cire su waɗannan hukufan nan guda biyu daga cikin kawawa ta ba to yana iya ci gaba da shafa a kowane lokaci amma da ka ebe su to daga nan kuma in baka damar da zaka sake shafa sai in sai ka sake wata sabon alwala ce ka sanya su lokacin da alwala ta lokacin da ka sa to sannan sai ya ce kuma wa zalika wannan kuma idza adakhala fihi ma rijlaihi nan yanzu zai faɗa maka kamar sharuɗan ne wanda zai sa ka yi shafa bisa ga hukumi shine ce wa zalika to wannan shafar da an ka baka dama iza adkhala fihi marijlahi idan mutun ya shigar da kafafuwan shi ne a cikin su su wadannan hukufan ba'da an gasalahu ma bayan ya wanke su fi wudu'in a cikin alwalla wadda wannan alwalla ta hillu bihi salatu sallah take halatta da ita ma'ana shine zama alwalla ce kai cikakkar ta dan ba bata na kasa ko ina ba ko kuma kasa akwai irin alwalla da mutun zai ina da janaba ko kamar mutun ya ga zai kwana da janaba yana damar da zai alwalla idan ya alwalla shi kina sai ya kwanta shi to wannan alwalla kaga ita ma ba ta yin sallah misali yawa to in ka sahu figare ta shi ma sai ka cire baka cewa kai shafa bisa gare shi in zaka yi sai ka cire sai dai in kai alwala ce irin wanda take zaka yi sallah da ita cikakka alwala to sannan da sadda wata alwala ta kama ka sai kai shafa bisa gare shi din sai ce to fa hadha allazi wannan shine wanda idza hadasa ma'ana wanga mutum wanda ya sa hufi bisa ga wannan sharadin kenan shine fa hadha allazi wannan shine wannan wanda idza hadatha idan yayi hadasi ma'ana abinda ka kada alwala kenan wata wadda sannan kuma sai yayi alwala to masaha alaihima to shine sai ya shafa bisa wadannan hukufa din wa illa to in ko bai watan bai sanya su da tsalki ba su wadannan kawawan nashi din an gane shine sai zan bai sanya wannan hufi din yana da tsalki ba shine wa illa in ko bai sanya wannan hufi yana da tsalki ba to fala ba zai shafa bisa gare shi ba to yanzu kuma zai ga mana siffar yanda ake yin shafar sai ya ce wa sifatul mashi abinda a siffar shafa ga hufi din shine an yaji ala yada hul yumna ya sanya hannun shi na dama min fokil huffi ta saman huffin wato shine sai ka dauko hannunka na dama sai ka aza da nan da sama sai ce ko min fokil huffi ta saman huffi min darfil asabi'i ta gefen watan karshen yatsun shi na kafa can daga wajen kawon yatsun ka can na kafa to sai ka aza hannunka na dama a dan nan da sama kenan zaka aza shi hannun dama kenan sai ce kuma sannan waye da huli sura hannun shi na hagun shi kuma min tahti zalika shi kuma yana karkashin haka nan din ma'ana shine sai kai haka sai ka aza wannan tafin hannun naka daga sama shi kuma na dama kenan shi kuma na ƙasa sai ka azo shi kuma daga nan karkashin yatsun naka na kafa din su kuma ta can karkashin yatsun naka karshen yatsun naka din na kafa din sai ka azo su to shine ce in ka azo haka nan summa yazhaba biyadihi summa yazhaba sannan sai mutum ya tafi ya tafi biyadihi da hannun nashi ila haddil ka'abain har zuwa iyakar idanun sawu ma'ana in ka azo nan din ga wannan tafin hannunka na dama ya hau saman huffin wajen yatsu kenan da tafin kashin yatsunka a hannun hagun kuma ya hau shi kuma da ya kaza shi daga kashi to sai ka jawo kai ta tahowa haka kawo nan ne zuwa ga idanun sawunka to in ka kawo zuwa ga idanun sawu to shine ka nufin hammatu ya kawo ila haddil ka'abaini har zuwa iyakar watan idanun sawu sai ya ce to wa kadhalika haka nan ne kuma ya fa'alu bil yusra zai aikata da kafar hagun amma sai dai abinda za ya ita wajen kafar hagun waya ja'alu ya dahul yusra yana sanya hannun shi na hagun min fawqiha ta saman ita a kafar don haka yanzu in za a shafar ta dama ne aka sanya wata hannun dama sama in kuma za a shafar kawar hagun to kafar hannun na dama na hagu shi za a shi kuma daga saman hubbin daga can wajen ƙashin yatsun shine ma'ana waje alu da hulisra yana sanya hannun shi na hagun min fawqiha ta ga samanta ita kafar ta dama din wal yumna hannun shi na dama kuma min asfaliha yana daga karkashin ta ma'ana sai azu hannun dama shi kuma daga karkashi shi ma kamar yadda ya dauko wadancan can daga wajen karshen yatsun nashi na kafa din sai ya azo su to shikenan sai ya jawo shi ma ya taho har zuwa ga watan a idanun sawun nashi din sannan sai ya ce wala yamsahu ala dinin amma ba yin shafa bisa ga tabo fi asfali khuffihi wanda a karkashin huffin nashi din awra wasi da batin ko kuma kashi na dabbobi hatta yuzilahu fasi ya gusar da shi bi mashin da shafa aw gaslin ko wanki abin da yake nufi kamar za ka yi shafa ga huffi din to sai zama akwai wata laka wadda ita wannan laka din ta liƙe maka huffi din to kamin ka yi shafa din ka tabbatar da ka sa ruwa ka cire ta ka wanke wannan laka da ta laƙe wurin ko kuma in wani kashi ne na dabbobi ka taka wurin ka fara sa ruwa ka wanke shi tukun bayan ka wanke sannan sai kai wannan shafa din shine abin da yake nufi din watan sai mutum ba zai wannan shafa din ba sai ya cire wannan kashi na dabbobi ko kuma lakawa da talliki din ga ita kafa din saboda ka kaga in kai haka nan in ka shafa bisa gare su ya zama baka yi shafa bisa hufi ba kenan ka ka shafa bisa ga wani ha'ili wanda ya tare tsakanin wannan hufi din da kuma wannan shafa da zaka yi sannan sai ya ce wakila an ce kuma yanzu kuma zai gaya mana wato wata sifa ta biyu kenan da shafa yanzu mun ji sifa farko to zai gaya mana wata ta biyu sai ya ce wakila to kuma an ce wato wata magana kenan cikin shafa sigar shafa kenan sifar shafar shi ne ce wakila an ce kuma yabda'u yana yana farawa fi mashi asfalihi a cikin shafar karkashin shi din ya fara min alka'abaini daga idanun sawu ila atrafil asabi'i har zuwa karshen watan yatsun shi shine gefen karshen yatsu ne wai ma'ana shine malmakin ya dauko daga nan wajen yatsun nashi da muka yi magana yayi wajen idanun sawun nashi din sai kuma magana ta duwan ce a ya dauko shafa daga nan wajen idanun sawun nashi din zai daukowa sai ya ja sai ya tafiya sai ya can wajen yatsun nashi din shine ma'anar wakila an ce yabda yana farawa fi masi asfali a cikin shafa karkashin shi min alka'abaini daga idanun sawu ila darafil asabi'i har zuwa watan a watan ƙarshen yatsun shi na kafa din abin da yasa an kace haka nan shine ce da Allah ya sila shay'un don kar wani abu ya sadu ila aqiba a ila aqiba huffihi a ƙarshen huffin nashi din min rudubati na danyantakar ma masaha abin da ya shafa min huffaihi daga huffin nashi din min alqashbi na busassan najasa ma'ana shine abin da yasa an kace haka nan saboda ta yiwu ya taka wata busassan najasa to in ya zama ya ɗauko daga wajen yatsun nashi ya yi wannan wajen idanun sawu to za wannan najisa zai kwashi ke tudu ya zo da ita kenan wannan damshin nata din zai zo da shi ne can ƙarshen hufin nashi nan wajen idanun sawu sai aka ce amma in ya ɗauka ya zuwa wajen idanun sawu to kaga zai hita da ita ne gaba ɗaya zai cire ta daga hufin ne baki ɗaya zai hita tunda can kaga hannuwa ne za su fita can ƙarshen yatsun nashin gaba ɗaya wallahi alam kuma dai malamai suna magana cewa to wai shi hufin nan shafar sama shine ya yi cancanta koko dai ƙasa wasu sun ce wai shafan ƙasa na ma shi yafi amma dai magana mai ƙarfi kuma shine shafar sama din ita ce mafi ala shafar da sama din to shine mafi abin da inda aka ce inda domin wasu malaman sun tabbatar da cewa inda zaka yi shafa saman huffin baka shafi karkashi ba ya halatta kana aika je kai sallah da haka nan ne wasu kuma sun ce ai mutum haka nan sai ya canza wannan sallah akwai sauran lokaci wallahi dai alam to ko dai mai annan dai mutum ya hada ya shafe da karkashin da saman duka baki daya sannan sai ya ce wa in kana fi asfalihi dinun in ya kasance a karkashi ne akwai laka shine tabo shine wa in kana fi asfalihi in ya kasance a cikin karkashin hufin nashi dinun akwai tabo to fala yamsahu alaihi ba zai shafa ga shi wannan watan tabo din ba hatta yuzilahu wasu ya gusar da shi ta hanyar wankewa kenan ko kuma shafewa din wancan ne da ya faɗa cewa li Allah ya sila an yi hannu ne li Allah ya sila shay'un don garwan abai sadu idan a kiba hufi a ƙarshen hufin nashi din min rudubati ma masaha na danyantakar abin da ya shafa min huffaihi daga huffin nashi din min alqashbi na daga bususan najasa wannan alqashbi suka ce najasa hakan ga wacce ki ta bususa da mutum ya taka shi yake ce alqashbi wallahi alam to kuma da yake wannan shine karshen wannan babi na huffi za mu tsaya nan sai mun dawo harka ta gaba insha Allah sai mu tashi babi na gaba muna fatan inda muka yi daidai Allah ya karba mana kurakuran mu Allah ya yafe mana Allah ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azimi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah